من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau hudu ne ko biyar biyar biyar ga watan Jumadal Ula shekara 1447 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 26 ga watan goma shekara 2025 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu na'am da bakwai 27 27 watan miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba wancan sati mun gama bayani ne akan abin da ya shafi abin da ake faɗa idan an yi sujjada na ji mun shiga cikin bayani game da aljulusu bainas sajadataini zama da ake yi tsakanin sujjada guda biyu Malai yace idan mutum ya gama sujjada zai dago yana mai yin kabbara. Amma Malai yace mutum ba zai daga hannu lokacin da yake wannan kabbara ba. Sai dai mun yi bayani insha Allah ta'ala bi tafsil akan wannan gaba. Zamu tashi daidai gaba da Malai yace al-hay'atul fi'liya lil jilsati bayna as-sajdatayn. Zama tsakanin sujjada guda biyu yadda ake yin sa a aikace. malai ce na ɗaya yaftarishu qadamahu al-yusra masallaci zai shimfida ƙafarsa ta hagu ai yaj'alu rijla al-yusra firashan lahu zai sanya ƙafarsa ta hagu a matsayin shimfida a gare shi ma'ana akan ta zai zauna ƙafarsa ta hagu ita zai shimfida sai ya zauna akan ta na biyu yansibul qadam al-yumna zai kafa zai kafe kafarsa ta dama min al-janib al-ayman ta bangaren dama ma'ana kafarsa ta dama ta bangaren sa na dama ba zai juyo da ita ta dawo bangaren hagu ba inda take a daman anan zai bar ta kawai abin da ake so shine zai kafe ta ne kawai malai ce lasaqa wal fakhim banda kaurinsa da kuma cinyarsa su ba a kafe su su me ake musu balisaq wal fakhd mamdu da tani da kaurinsa da cinyarsa su kuma zai miƙar da su ne zamu zo mu ga insha Allah ta'ala zai miƙar da su ne sai kasance ya dage tafin kafarsa ya kafe shi a ƙasa na uku yaj'alu buquna asabi'aha ila al-ardi zai sanya cikin ‘yan yatsun kafar tasa ilal ardi suna tafiya zuwa ga ƙasa, ma'ana su suke taɓa ƙasa. Wa aqibaha ila fawq sai kasance dunduniyarsa, dunduniyarsa ita kuma tana sama, ma'ana ‘yan yatsunsa bayan ‘yan yatsunsa suna ƙasa, dunduniyarsa kuma zai ɗago ta tana sama ita kuma. Amma lisra amma ƙafarsa ta hagu fayakunu zaharuha sai kasance a zahirinta cikinta ilal ardi ita ce take taba ƙasa wa batanuha ilal insani bayanta kuma yana tare da mutum yana taba jikin mutum yana taba ka zamu zo insha Allah ta'ala dai za ku je da abin yan uwa malaita rawal bukhari wa an abdullah ibn abdullah ibn umar mabul bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yarda gaba daya annahu kana yara shi dan gidan Abdullahi ne Abdullahi kuma dan Umar kaga jikan sayyidina Umar ne ko to shine yake cewa yara kana yara Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma yatarabba'u fi salati dan gidan Abdullahi dan Umar shine yake ganin mahaifinsa Abdullahi dan Umar yana yin zaman harɗe a cikin sallah yatarabba'u at-tarabbu shine zaman harɗe yan uwa an gane zaman harɗe kuwa irin zaman irin zaman da Allah ya wannan haka yawa mutum ya mutum ya ya abin dan kafarsa ya tankushe kafarsa kamar zaman cin abinci an gane ai ko yawa shi ma za mu kwatanta shi insha Allah ta'ala so nake mu tattara gaba daya galibi idan annabi zai salla a zuwa irin wannan zaman yake zaman hafi idza jalasa idza jalasa idan abdullahi dan umar yana sai irin wannan zaman fa fa'altuhu wa ana yawma idhin hadithu sin wannan dan abdullahi dan umar yace ni ma sai na aikata irin abin da babana yake a cikin sallah in nazo na ni ma kawai sai na zaman hafi a cikin sallah babu ruwana yace a lokacin wa ana hadithu sinni ina da kananan shekaru yaro ne ni fanahani Abdullahi ibn Umar sai babana Abdullahi ibn Umar ya hana ni sai kan na saki irin wannan zama a cikin sallah wa qala sai wannan matashi yace inna ma sunnatu salati Abdullahi ibn Umar yace da dan sa inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tafdil yusra ai abin da yake sunna a cikin sallah idan ka zauna shine ka kafa kafarka ta dama sannan kuma ta hagu sai ka ajiye ta sai ka ga ajiye ta a tattare da jikinka fa qultu sai nace inna ma taf'alu zalika to ai kai ma kana aikata haka fa qala sai abdullahi da umar yace inna rijlayya la tahmilani ai ni abin da yasa nake kafafuwa na ne ba za su iya dauka na ba abdullahi da umar a lokacin ya tsufa girma ya kama shi to irin wannan zaman ba zai iya ba to shi sa sai yake irin wannan zaman na harbi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babu sunnati al-julus fi at-tashahhud warawa muslim min hadisi Aisha radhiyallahu anha Imam Muslim ya fitar da hadisi daga hadisin nana Aisha uwar mu'minin Allah kara mata yarda qalat nana Aisha tace kana annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya frishu yana shimfida rijlahul yusra kafar shi ta hagu wa yansibu rijlahul yumna sai ya kafe kafarsa ta dama haka annabi yake zaman sallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi kitabu salati babu ma yajma'u sifatu salah وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما امام النسائي شيما يفتد حديثي a cikin sunan nasa daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace min sunnati salati daga cikin sunnonin sallah an tansiba an tansiba al-qadam al-yumna shine a kafa kafar dama wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata sannan kuma a fuskantar da 'yan yatsun kafar daman ya kasance suna kallon al-qibla wal julusu ala al-yusra sai kuma a zauna akan ta hagu ya ake zaman zamu ji insha Allah ta'ala shi ma wannan hadisi babu nisa'i ya fitar da shi kitabut tatbiqi babu istiqbali bi atraf asabi' alqadab alqibla malai ce wa insha'a idan masallaci ya so idan wanda yake sallah ya ga dama a qa'i sai zaman tsuguno sai tsuguno hana saba kadamai ya ake yin tsugunu wanda ya halatta a cikin sallah malai ce sai mutum ya kafa kafafuwansa guda biyu wajalasa ala aqibaihi sai ya zauna akan diga digansa rawa muslimun an tawus imam muslim ya fitar da hadisi daga tawus qulna libni abbas tawus yace ibn kaysan al-yamani ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas yace sai muka ce da da malamin Abdullahi dan Abbas fil iqa'i ala alqadamaini game da tsuguno da ake akan digadigai guda biyu a zaman sallah faqala sai Abdullahi dan Abbas yace hiya sunna wannan zaman shi ma sunna ne manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wa sallam fa qulna lahu sai muka ce da shi inna la narahu jafa'an fi rajuli ai da mun dauka irin wannan zaman kamar jafa'i ne mutum yake a cikin sallarsa kamar wani abu ne da mutum bai dace ba yake aikatawa a cikin sallah faqala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ce bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam ce ba haka bane ai wannan zaman sunnar annabinka ne kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan kuwa kuna bin lambobin da muke karantawa ko yawwa so nake mu haɗa su gaba ɗaya duk zamu zo mu kwatanta yadda ake insha Allah ta'ala na hudu mala yace ba'u kaffahu al-yusra yanzu an gama maka da kafa ya zauna ya zaka da kafafuwanka zaman sallah kala uku ne yan uwa gaba ɗaya duk wani zama da kai shi a cikin sallah baya ɗaya daga cikin zaman nan guda uku to kai ka kirkiro kayanka ba manzo Allah ya koyar da shi ba sallallahu alaihi wasallam kai ne kake kiro kayanka da kanka ko dai kai irin na farko da malam ya gama gaya mana shine ake ce masa al-iftirash zaman shimfidawa ma'ana zaman da zaka shimfida kafarka ta ka zauna akan ta ka kafe kafarka ta dama an ya tsanka su kalla al-qibla wannan shi ake cewa al-iftirash sai zama na biyu shine ake ce masa al-iqa'u bayna sajdatayn ko ka ce masa kawai al-iqa'u zaman tsuguno shine zaman da ake zama akan digadigai shine wanda malam ya mana ishara zuwa gare shi yanzu sai na uku wanda malam zai kawo shi ne a ƙarshe ƙarshe shine at-tawarruk at-tawarruk shi kuma tawarruk ana zama ne akan mazaunai mazaunin ka na hagu zaka zauna akan sa kafa ka sai ka shigo da ita idan mun zo wajen shi ma insha Allah ta'ala zamu kwatanta amma dai waɗannan guda biyun yau dinnan da yadda Allah zamu kwatanta su saboda su muka karanta malai ce yadau kaffahu al-yusra to hannunka kuma ina kamata ya kasance tunda mun ji a position din kafa idan mutum ya zauna hannunka fa ina ya kamata ya kasance sai ce ya ba'u kaffahu al-yusra dan yatsanka ko kuma tafin hannunka na hagu zaka dora shi zaka zaka sanya su ne mambudatal asabi kana mai haɗe yan yatsun su haka mamdudatan kana mai miƙar da su ba dunkule su zaka yi ba zaka haɗe ‘yan yatsunka sannan ka miƙar da su haka. Ala fakhidhihim yusra sai ka ɗora su akan cinyar ka tagu. Wannan tafin hannunka na hagu kenan idan kai musu haka sai ka ɗora su akan cinyar ka tagu. Wa in sha'a alqabaha ar-rukbata kalqabid laha. Idan ka ga dama sai ka rike gwiwarka da su kamar mai damke ta. Zaka iya maimakon ka ɗora su akan cinya gaba ɗaya sai ka ɗora rabi akan cinya sauran kuma yana kan gwiwa. sai ka rike sai ka rike gwiwarka da ɗan yatsun kamar ka damƙe su babu laifi sai kai wannan ko kai wannan ko kai wancan malai ce na biyar ya za'u khaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna to ɗan yatsanka ko kuma tafin hannunka shi ma na dama tunda wannan hagu muka bayani shi ya zaka yi masa sai ka ɗora shi ala fakhidhihi al-yumna akan cinyarka shi ma ta dama aw tarfin rukba ko kuma gefen gwiwarka ma'ana ra'asul rukba ra'asul rukba shine kan ita gwiwar taka sai ka dora anan wajen idan ka dunkushe kafarka to kan daidai kan gwiwarka karshe da inda daga nan sai cinya ya fara to sai ka sai ka dora ɗanyen tsinna ka haka amma su ma zaka zubar da su ne kamar yadda ka zubar da tafin hannunka na hagu amsar ba haka bane ga yadda zaka wani dama wa yaqbidu minha al-asabi al-thalatha sai mutum ya damke ɗan yatsunsa guda uku waɗannan haka sai ka damke su haka shi ne malaki alhinsar walbinsar walusta wannan shi ne hinsar wannan shi ne binsar wannan shi ne wusta wannan shi ne sababa wannan shi ne ibahama haka ne ko to da hinsar da binsar da wusta sai ka damke su haka ‘yan uwa kai musu haka wa yadha'u ibham alaiha sai ka dora ibham akan su wannan ne ibham babba haka kenan dan uwa ana gani ai ko sai ka dora su akan su haka wa in sha'a qabada al-khinsar wal binsar wa halaqa al-ibham in ka ga dama zaka iya damke khinsar da binsar da wusta haka wa halaqa al-ibham al-wusta sai ka yi rawul tsakanin as-sababa da ibahama haka kenan haka ina fata an fahimta yawa wa halaqa al-ibahama ma al-wustama afwan ibahama da wusta ake ake waɗannan guda biyu wannan shine ibahama na tsakiya shine wusta to sai kai musu haka maimakon kai haka ka tsora shi akai to sai kai rawul da su haka sai kai kamar kayi wata halka tsakanin su halka shine kamar cycle ko yawa sai kai cycle tsakanin hannun ya tsinka haka kenan ya halatta shi ko kai haka ko kai haka duk wanda kai manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam malai ce fa wasala ra'saha bi ra'sil bi ra'siha kal halqa sai kan dan yatsanka na tsakiya ya hadu da ya hadu da kan dan yatsanka babba sai kasance kai kamar cycle kenan haka ba lalle sai kan ya haɗu ba ba lalle bane wannan sai kan ya haɗu kamar yadda zuwa cikin hadisi in kai haka yayi abinda da ake so kai shine kai making din cycle kawai kai haka yayi ba lalle sai kai haka ba ina fata an fahimta malai ce wayar fa'us sabaha to shi wannan sai ka miƙar da shi shi miƙar da shi ake shi ba a lankwashe shi shi ne ake ce masa as-sabaha mai yin tasbih asalin ɗan yatsan laraba suna kiran suna kiran shi da asbaba kamar yadda na ga muku wancan karar sababa wanda ake nuni da shi ko wanda ake zagi da shi dan asabbu zagi kenan ko to kaga idan mutum zai zagi shi yake nunawa to sai ake ce masa sababa mai zagi ko mai nuni to amma tun da ɗan yatsan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne bai kamata a kwatanta shi da sababa ba tunda manzon Allah baya zagi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dai a ce mai tasbihi ɗan yatsan annabi mai tasbihi shi ne annabi tasbihi yake namu ne yake zagi mu ba Allah ya shirye mu malai cewa yuharrikuha inda du'a faqat mutum zai rinka motsa dan yatsan nasa yayin addu'a kawai yayin addu'a kawai la tahrikan da'iman ba zai ta motsa shi bane gaba daya wala sukunan da'ima ba kuma mutum zai bashi bane a tsaye gaba daya ma'ana zai bashi idan yazo addu'a sai ya rinka motsa shi sai ya rinka motsa shi amma zamu zo mu karanta hadisan mu ji yadda hadisan suka fa'idantar abinda hadisan suka nuna shine mutum idan ya haka dan sai ta motsa shi ne kawai abinda hadisin yace yuharrikuha yana motsa shi ba a kayyade cewa sai lokacin addu'a ba za ku zo ku ji hadisin yadda yake aka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi nuni da dan yatsansa manuniya sannan yana addu'a da shi yana addu'a da shi abinda ake nufi da yana addu'a lokacin da yake tahiya to yana nuni da shi yana kuma motsa shi yana kada shi malace walakin yushiru biha inda du'a'i sai dai masallaci zai rinka nuni da wannan dan yatsan yana kada shi lokacin da yake addu'a fa yaqulu masalan misali zai ce rabbighfirli idan a cikin tahiyya zaka yi addu'a zaka ce rabbighfirli fa yarfa'u isba'ahu sai mutun ya daga dan yatsansa lokacin da yake cewa rabbighfirli sai ya daga shi ma'ana yana kada shi warhamni sai ƙara kadawa fayarfau isba'ahu nan ma sai ƙara daga dan yatsan sa wai qulu assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabi ita ma addu'a ce ai ko hadha du'a wal malik wannan ita ma addu'a ce fayarfau isba'ahu nan ma sai ƙara daga dan yatsan sa assalamu alaina shi ma wannan addu'a ce amincin Allah ya tabbata a gare mu hadha du'a wannan addu'a ce Allahumma salli ala Muhammad idan zaka wa annabi salati shi ma addu'a ce du'a'un addu'a ce Allahumma barik ala Muhammadin wannan shi ma du'a'un addu'a ce a'udhu billahi min azabi jahannam ina roƙo ina neman tsarin Allah daga azabar wuta wannan shi ma addu'a ne ma'ana abin da malaki nake yi duk inda ka zo wajen addu'a sai kai nuni da hannunka ka kada shi min azabi al-qabr kadhalika min fitnati al-mahya wal mamat kadhalika min fitnati al-masih ad-dajjal wa hakaza kullama ja'at jumlatun du'a'iyya yuharrikuha isharatan ila ulul bari jalla wa ala alladhi da'ahu Bale ce, to haka za ka ci gaba da yi duk lokacin da ka zo wajen wata jumla ta addu'a, jumlar da take fa'idantar da addu'a take yi, yi harrikuha isharatan, za ka rinka motsa ɗan yatsan kana kaɗa shi, isharatan nuni ne ila uluwil bari zuwa ga ɗaukaka da girmar Allah maɗaukakin sarki, jalla wa'ala Allah fi da wanda take masa addu'a. ‘Yan uwa abin da ya shafi karkaɗa nuka kamar yadda na gaya mana, a mutum zai dora hannunsa ne kamar yadda muka muka katanta sannan sai ya ci gaba da kada shi zai yi ne har lokacin da liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah idan mutum ya idan liman ya sallama kuma shi kenan sai mutum ya dena amma ba kawai zai tsaye da shi bane sai lokacin da zai abin da duk da kamar mazabar shafi'i abin da suka tafi akai kenan abin da suka tafi akai kenan su mazabar ahnaf su suna gani ma kwata kwata mutum ba zai motsa dan yatsansa saboda su suna gani motsa dan yatsa ma yana bata sallah ina fata an fahimta saboda bai saboda suka ce wasa ne ai hakan da kake a cikin sallah wasa ne saboda haka in kana sallah kana haka sallah ka lalace to amma dai wannan kuskure ne babba tunda manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yayi ya koyar ya ce ayi kaga babu zancen wasa ko yawa abin da yafi ingancin yawa shine zaka ci gaba da motsa hannunka kana motsa shi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ce lahiya ashaddu ala shaytan ya fi tsanani daga shedan sama da adake shi da guduma mai karfi wannan motsa dan yadan da kake kana haka ya fi wa shedan tsanani sama da a samu wata guduma mai karfi a dake shi da ita kaga ashe ibada ce manzon Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk lokacin da kai tahiya sai kai wa hannun ka ka rinka motsa shi to bari bari mu kwatanta sai mu ci gaba insha Allah ta'ala zan kwatanta zaman nan guda biyu da muka karanta da zaman al-iftirash da zaman al-iqa bayna sajdatayn dan mutadabin zan fara zan fara ta kafa ta baya al-iftirash ga yadda yake malam yace mutum zai shin fada kafarsa ta hagu haka zai mata dan uwa an gani ko idan mutum ya kafarsa ta hagu haka kafa ta ta hagu ka ka shin fada ta a ƙasa ko to sai ka zauna akan ta haka haka dan uwa an gani yanzu akan me nake akan kafa ta ta hagu ko yawwa to wannan ka ka shimfida kafa ka tagu ka zauna akan ta kafa ka dara kuma aka ce yansibu ha zai kafa ta haka dan uwa mu kalla da na kafa ta yan yatsu na ina suke kallo alqibla yawwa sai kallon kusur da yan yatsu ka sai su kalla alqibla to wannan shine yadda ake al-iftirash shimfida kafa ka tagu haka ka zauna akan ta wannan kuma sai ka kafa ta sai ka juya kaga da cinya ta da ƙauri na gaba ɗaya suna mi suna miƙe su kuma ko su ne ce su kuma sai ka miƙar da su sannan hannunka kuma na hagu haka hannun hagunka misali gashi sai ka ɗora shi akan cinyarka haka ko kuma kai masa haka shine sai kamar ka dam ibuwa ka ko idan kai masa haka ɗorawa kai akan cinyarka yayi in kuma kai masa haka shi ma yayi kaga haka ne ɗorawa ne amma sai ya kasance kamar nayi ne kamar na riƙe ta ina fata fahimta yan uwa hannunka na dama kuma sai kai masa haka waɗannan guda uku haka sai ka damke su haka wannan babban sai ka ɗora a kai sannan sai ka ɗora su a daidai shi ne kan gwiwa ka nan kenan kaga daga nan cinya ta fara nan kenan sai ka ɗora su a haka dan uwa an gani yawa sai ka rinka kaɗa shi haka yuharrikuha haka ba ce ba ce mutum ya rinka kaɗawa da ƙarfi ba sai ka kamar mai buge wani abu a hankali a hankali za ka rinka kaɗawa kana yi kana yi har ka gama tahiyarka sannan ɗan yatsun nan wajen ɗinka ya yake da suna sangalalin hannu yawwa shi kuma ba a ɗage shi daga kan kamar yadda aka ce ana so a yi aro lokacin ruku da sujada ba a ɗage shi ɗora shi ake a kai ina fata an fahimta wani sai ga ya haka ai ana yi ko kuskure ne ba daidai bane ɗora shi ake a kan nan ɗin shi ana so ya taɓa a lokacin yawwa to sai mutum ya rinka tahiya sai dan ka tahiya sannan ana so lokacin da kake tahiya idanka ka jefa shi kan dan yatsanka wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idanka a lokacin da kake tahiya ana so yana kan dan yatsanka da kake kadawa yawa kana yi kana yi har sai ka gama tahiya gaba daya idan ka gama kuma kawai sakin hannunka zaka babu wani haka da zaka kamar yadda musamman da mata su haka idan mutum ya gama sai an yi wani haka ba daidai bane kawai ka gama in na sallama ne zaka yi sallama in ba na sallama bane zaka yi ne za ka miƙe ka ci gaba da sallar ina fata fahimta yan uwa to wannan shine a takeice abin da makaranta Allah ya samu dace okay haka ne akwai zama al-iqaw kamar yadda na kamanta shi kuma shi ba shi da wala shine abin da ake cewa zaman tsugulu zan yi shi ta baya gashi guyoyinka za ka hada kafafunka za ka hada haka ga su an ga yadda ne ko sai ka juyar da an yatsinka su kallal qibla sai ka zauna akan diddigen ka ga sunan an gani yan uwa wannan zaman ba a yin sa a ko ina sai tsakanin sujjada da sujjada a fahimta ba za ka irin wannan zaman kai tayya ba ba daidai bane manzon Allah bayan haka sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dago daga sujjada kafin ka tafi ta sujjada babu laifi sai kai haka an fahimta wasu suna gani kamar wannan shine tsugunan raƙumi da annabi yana ba shi bane akwai al-iqa'ul kalbi da annabi yana tsugunan kare shine haka an gani wannan dama wala ne da shi in ba in ba matashi wannan kace da tije zai balla kafar an gane ka bullo da kafafuwanka haka sai ka zauna akan mazaunan ka haka to shi annabi ya hana shi irin wannan dan uwan ga irin wannan ko amma wannan ya halatta ka yi shi sai dai ba a yin sa sai a ina tsakanin sujjada da sujjada Allah ya samu dace yan uwa مالك رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امام مسلم ابتدى حديث daga sahabi Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن بسيرة أمن في سقارة ثبتها أغريشي كان إذا جلس في الصلاة يا كسنتي إذن يزون أتكين صلى وضع يد يديه على ركبتيه ينا طور هنا ينسى أكم بيو ينسى ورفع إصبعه اليمنى سيدق تنيا تنسى نداما التي تلي الإبهامة وانا تكيبين إبهامة وانا نكينا وانا وانا إذا إبهامة وانا كينا هو fada'a biha kun ji ba fada'a biha sai annabi ran addu'a da ita wa yadahu al-yusra ita kuma hannunsa ta hagu ala rukbat ala rukbat rukbatihi basiqaha alaiha tana kan gwiwarsa ta hagu ya shimfida ta akan gwiwa wa fi hadithin akhar wada'a kaffahu al-yumna annabi yana dora hannunsa na dama ala fakhidhi al-yumna akan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'aha asabi'ahu kullaha sai ya jam'i ɗan yatsunsa gaba ɗaya wa ashara bi isbi'ihi allati tali ibhama sai ya nuni da ɗan yatsun da take bin ibhama ita ce dai wannan wa wada'a kaffahu al-yusra sai ya dora tafin hannunsa na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan cinyarsa ta dama ta hagu rawa muslim min hadith abdullah bin zubair radiyallahu anhuma imam muslim ya fitar da hadisi sahabi abdullah ibn zubair Allah ya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza qa'ada idan ya zauna ya da'u yana yin addu'a wa ba'a yadahu al-yumna sai ya dora hannunsa na dama ala fakhidhihi al-yumna akan cinyarsa ta dama wa yadahu al-yusra hannunsa na hagu kuwa ala fakhidhihi al-yusra shi ma akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi isba'ihi sababa sai ya nuni da dan yatsansa manuniya ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى سيقور إبهاما سببا أن يتنسى أكن أن يتنسى نتكيا وأن كنك بيد مكشنها ويلقم كفه اليسرى ركبته, ركبته سي دمكي يقور شين إلقام يقور tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu shine idan ka dora shi sai kaga kamar ka rike shi kenan saboda haka in ka dora akan cinya yayi in ka dora akan biwa yayi kamar yadda muka katanta rawa ahmadu an wa'il bin hujr radiyallahu anhu imam ahmad ya fitar da hadisi daga sahabi wa'il dan hujr Allah ya kara masa yarda kale yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nazo wajen annabi sira da abinci tsara tabbata a gare shi fa qultu sai nace la anzuranna kayfa yusalli lalle zan duba naga ya annabi yake sallah kala yace fastaqbal al-qibla sai naga annabi ya fuskanta al-qibla فكبر يكبر ورفع يديه يدغ hannayensa hatta kana ta hadda mankibaihi hasid hannun kasance daura da kafadinsa da shimalahu bi yaminihi sannan sai ya rike da hagunsa da damansa ma'ana dora akan kirjikin kale yace falamma arada an yarka lokacin da yayi nufin zai tafi ruku rafa'a yadayhi daga hannayensa hatta kana ta hadda mankibaihi sai da ya kawo su daura da kafadinsa فلما ركع لقسم ده ركوع وضع يديه على ركبتيه يدورا تافن hannayensa akan guyoyinsa فلما رفع راسه من الركوع yayin da ya dago kansa daga ruku'i rafa'a yadayhi sai daga hannayensa hatta kana ta hazwa mankibaihi nan ma sai da suka zo daura da kafadinsa falamma sajada lokacin da ya sajada wa ba'a yadayhi sai ya dora hannayensa min wajihihi a kamar inda yake dorawa idan zai tafi sujjada ko idan zai daga hannunsa ko lokacin kabbara harama ko kuma lokacin dagowa da kabbara harama ma'ana dora hannayensa ya ajiye su daidai inda yake daga su idan zai yi ne zai kabbara harama shi da min wajihi daga fuskar sa bi zalikal mawdi'i a wancan gurbi da yake kai su hazwa manki bai dinta wa fi riwayatin wata riwaya kuma yace wasajada annabi ya sujjada fa wada'a yadayhi hadda udnayhi sai dora hannayensa daura da kunnuwansa ko daura da kafadinsa ko daura da kunnuwansa wannan duk mun gabatar da shi a baya ko mun mun san yadda ake sujjada thumma jalasa sannan annabi ya zauna fattara sharijlahu al-yusra ya shimfida kafarsa ta hagu thumma wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra sannan ya dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a zira'ahu al-yumna ya dora zira'insa na dama nan kenan ala fakhidihi al-yumna akan cinyarsa ta dama shine naga muku shi ba a dage shi dora shi ake akai ga hadisi thumma ashara bi sababati sannan yayi nuni da manuniyarsa wannan dan yatsin kenan wa wada'a al-ibhama ala al-usta ya dora babban dan yatsansa akan na tsakiya wa qabada sa'ira asabihi ya damke sauran in yatsin nasa ثم سجد سنه سجدة تبي كنن فكانت يداه حذاء اذنيه hannunsa suka suka sunce daura da kunnuwansa a lokacin sujada kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya thumma qabada baina asabihi sannan sai ya damke tsakanin in yatsinsa fa halaqa halqatan sai yayi cycle sai zagaye kaga nan wajen aka ce halaqa halqatan babu inda yayi nuni da cewa sai ka hada wannan da wannan ko halaka halakata to in kai in kai halka shi kan eh in dai kai saki kai saki kawai shi kan yayi thumma rafa isba'ahu sannan sai daga dan yatsin sa fara'aituhu yuharrikuha kaji ba sai na ganshi inji inji wa'il dan hujrati sai naga annabi yuharrikuha yana motsa yana karkada wannan dan yatsin nasa ya da'u bi hana yin addu'a da ita kaga a cikin wannan hadisin babu inda aka ce za ka yi addu'a da ita ne ko kuma ka tsaye da shi idan ka zo addu'a sai ka kaɗa shi abinda aka ce kawai yana kaɗa shi yana addu'a da ita gaba ɗaya za ka yi har ka gama akwai malaman da suke gani cewa babu laifi ka tsaye da shi kawai haka ba ka kaɗa shi amma dai abinda malamai suka ce shine hadisin da ya zo yake bayani akan tsaye da ɗan yatsa da wanda yake bayani akan tahrik duk hadisai guda ɗaya ne saboda tahrik ɗin shine abin da ya fi tare da cewa idan ka tsira dan ya tsaka kai tahiyya insha Allah ta'ala sallaka tayi babu matsala amma dai karka dawo shine abin da yafi kamar yadda muka muka ambata malai ce wa rawahu bi nahwi abu dawud imam abu dawud ya fitar da shi da irin wannan hadisi da makamancin wannan lafazi sai mu dakata an insha Allah ta'ala gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am tsakanin sujjada eh duk wanda kai yayi cewa yau a cikin zaman da na kwatanta guda biyu wanne ne ya inganci tsakanin sujjada in ka ce inganci kowanne ya inganta kowanne annabi yayi kuma kowanne annabi ya koyar kamar yadda ka ji hadisi Abdullahi dan Umar idan ka dago daga sujjada zaka kuma ta sujjada babu laifi sai ka iftirash babu laifi sai ka iqaw duk wanda kai yayi ya ana so dai aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan anau an tashi wata rana an kai wannan wata rana sai kai wannan dan ka mamaye sunna annabi da aiki gaba daya shi ɗayan ba mu kawo shi bane sai mun zo gurbin sa eh shi zaman iftirash idan sallah mai raka'a biyu zaka yi to irin sa ake a ƙarshe in dai sallah mai raka'a biyu ce irin sa ake yi a ƙarshe amma in sallah mai raka'a hudu ce to a tawarruk ake yi dan uwa fahimta in sallar ka mai raka'a hudu ce azhar ce la'asar ce isha ce ko magriba tunda ita ma tahiyya biyu ce to tahiyya ta farko sai ka al-iftirash wanda makwatanta na farko kenan zama na biyu kuma sai kai at-tawarruk wanda zamu zo mu kwatanta ina fata an gane shi at-tawarruk a lokaci guda ɗaya ake yin sa kawai amma dai za ku ga mu a malikiyanci a mazhaban malikiya da zama na ɗaya da zama na biyu za ku ga in ka lura da malaman da suke bin mazhabin malikiya za ga duk tawarruk suke kawai duk tawarruk suke wanda ba wanda ba shi muke ba duk shi suke a zama na biyu da zama na hudu da zama na biyu na ɗaya da na biyu duk shi suke yi amma dai abin da ya tabbata kamar yadda zamu zo makaranta a hadisance insha Allah ta'ala na farko kai wannan na bi ka wancan shine abin da ya tabbata tare da cewa su ma masu wancan din sallar sai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace yawa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya to bismillah na'am eh eh ba daidai bane an musha mai ta wannan mutumin da ya to da sauri raka'a ta wuce sai tsaya daga baya kabara ba daidai bane annabi ya hana na ga muku ma idan da za a yi rashin sa'a a gama sallah aka akwai sau bai cika ba ka gama sallah bai sallah ka bace ba Allah sallah ka bace ba yanzu misali a ce ka zo ka tarar da sau na uku akwai ragowa guri daga can gurbin kai kuma ka shigo daga nan kana sauri sai ka zo ka tsaya a sau na hudu ko na biyar sai a gama sallar sawun bai cika bai ƙara sau inda kake ba baka da sallah la salata liman faridin kalfasaf haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam babu sallah la salata la ce lafiya lil jinsi ba sallah ga wanda ya sallah shi kadai bayan sau sau bai cika bai zai sallah shi kadai wallahi annabi ya ce ba shi da sallah kaga mai amfanin baɗi bare ka zo kana sauri ka samu sallah kuma sallah ba ce ba kaga an an yi ba ai kenan gwanda ka zo ka samu tahiyya tahiyya kawai ka shiga cikin sau ka samu ladin jam'i insha Allah ta'ala ladan da ake ba masu jam'i za a samu kawai dai baka samu raka baka samu sallar baka samu ko in bane amma ladan jam'i dai ka samu to da ka ƴan uwa sai mu gyara mu ranka yin komai yadda ya kamata domin mu samu abin da ya kamata a kansa Allah ya samu dace na'am eh eh eh eh wannan idan ka kaddara cewa ya shiga sawu sosai sai ga wani waje akwai halal inda za a iya cika a ciki za a cike sawu na fahimta na fahimta ka zan so wajen da kake ne in irin wannan ne babu ne ya halatta amma shi zuwa yi daga baya sai ya tada sawu a sawun baya sai kuma ya tura tafiya sai shiga wannan kake nufi ko to wannan ba daidai bane shi ba ya taho sai sauri ya tada kabbara da ya tada kabbara sai da aka dago ya samu wannan raka'ar sai ya taku daya biyu kuma sai zai shiga cikin sauran abin shi ma wannan ba daidai ba eh shikenan a wannan kuma ai wannan wannan kuma wasa ne eh wannan wasa ne mutum ya to tun daga can saboda Allah ya to wannan wasa kuma ya kana sallah a to me amfanin bambancin sallah da rashin sallah kenan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane shi ne kullum abin da nake gaba da yan uwan ba rinka kokari muna gyara muna gyara sallolin mu amfanin zuwa karatu kenan eh amfanin zuwa karatu kenan ba daidai bane kai hakuri ka zo ka shiga sau ko a can sau yake ka shigo ta nan wajen zagaya ka je ka samu sau menene a ciki saurin me kake ina zaka je saboda Allah Allah ya gayyace ka Allah ya kira ka ya ce ka zo ka tsaya a gaban sa kai ibada ka roki abin da kake so amma kana gaggawa wanda idan da wani abu ne na duniya da sauran zaga mutum a nitsa yake tafiya so da kan uwa mu gyara mu gyara ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kada kai sallar da zaka ji kana kokonto ko ka je karatu ka ji ana ana magana kamar da kai a ce sallar ka bace ba kuma shi bai karatu ma bai ma san kai ba ba haka bane kawai dai karatu ne biyo ta kanka Allah ya sa mu dace arku'u subhanallahi subhanallahi